الرحمن الرحيم ملحة الإعراب باب الإعراب باب الإعراب abin da ake ce irabi hukuncin ƙarshen kalma kalma idan suna ce tana da bukata ga abu uku ko dai a yi mata rufu'a ko a yi mata wasali sama ko a yi mata wasali ƙasa misalin ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan sallamtu ala muhammadin kaga nan ka ce muhammadun nan ka ce muhammadan nan ka ce muhammadin to wannan canjin shi ake ce irabi ƙarshen kalma ya canza nan ya zo muhammadun can muhammadan can muhammadin to me yasa nan an ka ce muhammadun can muhammadan nan muhammadin to wannan gano abin shi aka ce mal irabi shi ma fi'ili yana buƙatar abubuwa irin wa'annan kaga fi'ili mudari'i yana iya rufu'a yana iya wasali sama yana iya ɗauki inda zai rufa sai a ce ya zahabu ya zahabu Muhammadun. Ko kuma ya wasali ta maka ce, Uridu an ya zahaba Muhammadun, kaga ya zahaba, ko kuma ka ce lam ya zahab Muhammadu, Muhammadu bai tafi ba. Kaga nan ka ce ya zahabu, ya zahaba, ya zahab. To me yasa aka ce ya zahabu, ya zahaba, ya zahab. To wannan canjin shi aka ce mali irabi, ƙarshen ya canza. To na abin da aka so ka gano suna bai ɗauri abada. suna bai ɗauri sai dai ya rufa ya wasali sama ya wasali ƙasa ja a muhammadun ra'aitu muhammadan sallamtu ala muhammadin ha abada suna bai ɗauri shi kuma fi'ili mudari'i ha abada bai wasali ƙasa ha abada sai dai ya rufa ya wasali sama ya ɗauri amma bai wasali ƙasa shine bambancin su ya zahabu ya zahaba ya zahab amma ba inda zaka ga fi'ili mudari'i da wasali ƙasa duk abin da gani da wasa dika sa kai rantsuwa da billahi da zila ila illa huwa ga suna ne suna ne suna shi ke kausa dika sa duk abin da kaga an daure ka ce billahi da ziwan ga fi'ili ne dan ba abin da ka daure in ba fi'ili ba ba abin da ka wasa dika sa in ba suna ba in ka rike wannan cikin ilimin nahwu ka samu karatu mai girma wa in aratta wa in turid an ta'rifa al-i'raba litaqtafi fi nutqika as-sawaba fa innahu birrafi thumma al-jarri والنصب والجزم جميعا يجري وإن تريد يو إذا الله يا سما son an ta'arifa al-i'rab ka gano yadda ƙarshen kalma ke canzawa in suna ne yana canzawa gida uku ko rufu'a ko wasali sama ko wasali ƙasa in fi'ili ne yana canzawa gida uku amma dole ne ya zama fi'ili mudari fi'ili madi mabni ne bai canza kullum wasali sama yake akala dakhala zahaba shariba fili amri shi ma mabni ne kullun dauri yake yi um nam ishrab kul ukutub to amma fili mudari to shine yau yana iya rufu'a gobe wasali sama jibi ya dauri to in kana son sai ka gano li irabi li taqtafi sawaba dan ka gano dacewa fi nutika a maganar da zaka yi ya zama duk maganar da kai ba kuskure ciki ba banna fa innahu to shi yadda ake gano li irabi akwai abubuwan da ake ce ma anwa'ul i'rabi akwai alamatul i'rabi anwa'ul i'rabi guda hudu ne su ba a ganin su da ido hukuncin wuri anwa'ul i'rabi guda hudu ne raf'a nasba jarra jazma sai ka rike anwa'ul i'rabi inda ba a ganin su ga ido hukuncin wuri ne raf'a nasba jarra jazma to akwai alamomin su su kuma ana ce musu alamatul i'rabi su kuma guda hudu ne damma fatha kasra sukuni su kuma ana ganin su kuru kuru misali su mutum ne ya shiga mota zai je Sokoto sai ya ga wani katon signboard an gwada mai hoton gada to ne shine alamatul i'rabi can sai ga an yi kibiya alamun kwana hanyar gada kake samanta za ta yi kwana kaga alamatul i'rabi akwai kuma inda za ka ga an yi wani sambal an gwada maka kamar maganin sauro ta lallankwasa ma'ana ka yi hattara kai direba hanyar nan ta lallankwashe alama su da irabi to misali sai aka samu dan ta'adda ya zo suna kamfe sai an ka sassara sambal din to sara sambal din yana hana gada ta zama inda take yana hana kula ta canza wuri inda take inda sallai lauye lauye ko da ba gaya ma ba kai mai mota kana cewa to ai yanzu babu lauye lauye ko da akwai sayambal ko ba sayambal inda adda gada yana da gada inda adda kwana yana nan da kwana te inda yayi gangare yana nan gangare inda yayi tudu yayi hawa yana nan da hawa ne to anwa'ul iradi kenan shi bai canza ba ruwa ne da alama shi kawai hukuncin wani kamar ja'a muhammadun kaga ja'a fi'ili ne muhammadun fa'ili ne marfu'i to tunda an ce marfu'i ta rage gare ka ko ka ce ja'a muhammadun ko ka ce ja'a muhammadan ko ja'a muhammadun oho shi dai ga Allah ja'a muhammadun to idan Allah ya sa ka gane marfu'i ne ka sa mai zamma ka ce ja'a muhammadun to kai gaskiya sai ka ce ja'a fi'ili madi muhammadun marfu'un hukuncin wuri kenan amma bi zammatin ga sayan bunna an same wannan ruku'a bizan matin ga wani rufa anan dan ta gwada ma wurin marfu'i ne to wanda bai yi nahawu ba sai sai ce ja'a muhammadan to ce da ya ja'a muhammadan bai sa ya zama muhammadan sunan shi ja'a muhammadun amma shi bai gano marfu'in bizan matin bane sai mai da shi marfu'in bi fatahatin da haka yayi kuri sai a gyara mai ka gane ko da haka anwa'ul irabi ba a ganin su ga ido hukuncin wuri ne yadda kasan gada da kwana da shiga da hawa da tudu da gangara ba a ganin su sai dai mai mota an yazo ya ji shi cikin su yana gudu sai dai ya ji shi cikin kwari yana gudu sai dai ya ji shi saman hawa yana gudu sai ya ji shi saman kwana yana gudu sai dai ya ji shi bisa gada to anwa'ul irabi kenan su ba a ganin su hukuncin wurin ne alamatul irabi na ragaye ne shine sai ai sayan bun daga nesa kai direba akwai kwana kai direba akwai hoton shanu ana nufin ka rage gudu nan shanu na gittuwa kai direba to shi ne kaga yan an yi littafi sai a samo jan biyu sai a mai wasali wannan wasalin da aka yi wai dan alamatul irabi su ita ne to amma malami wanda ya san abin da ya kai shi na ruwa dai da kai mai wasali kawai takardar ka rubuto ta ko ba wasali karanta ta zai saboda ya san anwar irabi ya san inda adda hawa ya san inda adda gangara ya san kwana ya san inda dabbobi kai wanda bai gane wanga bayanin nawa ba babu radda zai iya nahau babu radda zai iya nahau dole ne sai ka gano alwa'ul irabi hudu ne raf'a nasba jarra jazma ba a ganin su ba a ganin su hukuncin wuri ne alamatul irabi su aka gani kuru-kuru su ne damma fatha kasra sukuni to shi sai an ce ja'a muhammadu sai kai an ce marfu'un bi dammati ra'aytu muhammadan ra'aytu fi'lun wa fa'ilun muhammadan maf'ulun bihi sai kaji an ce mansubun bi fathatin kamar an raba ma hankali an ce mansubu kuma an ce bi fathatin to ai dole a ce ma mansubun ma'ana hukuncin wurin mansubun to ina alamun sai a ce bi fathatin ga fataha nan sayan bul amma sallamtu ala muhammadin sallamtu fi'lun wa fa'ilun ala harfu jarri muhammadin majrurun bi ala to majrurun bi kasratin to me yasa an ka ce ma majrurun kuma aka ce bi kasratin dan a halakar da kai a majrurun hukuncin wurin ai wasali kasa to an yi sa'a bi kasarcin ga wasali kasa nan amma da jan biyu dan ka gane to da haka ka gano anwa'ul irabi hukuncin wuri ne ba a ganin su alamatul irabi sayabban ne ana ganin su to da haka in an ce marfu'un bi zammatin gobe ana yace ma marfu'un bil wawu akwai inda zaka ji an ce maka marfu'un bil alif irin قال رجلان من الذين يخافون أن أمر الله عليهما قال فعليني الرجلان سيكد أنت فائل مرفوع بالألف قال رجلان رجلان إن دولان سأتي قال رجلون مرفوع بذمة تو أما تند التسمية نبيوني تو مئة رفع التسمية ألف قال رجلان سيكتي رجلان فائل مرفوع to malami zai kuro ma ido marfu'un bimi in ka ce bil zammati malin ka zai marfu'un bil wawi malin ka zai sai ka ce marfu'un bil alif sai ce eh li annahu tasniya ka gano tasniya alif ake sa mata kaga ba ka ce qala rajulaini ko ra'aitu qala rajulaini sai dai ka ce qala rajulani da haka marfu'i akwai marfu'un bil zamma akwai marfu'un bil wawi akwai marfu'un bil alif to sai aka kasa su gida biyu mu'rabun bil harakat akwai li'rabin da yake da wasu la aka yi ne mu'rabun bil harakat irin muhammadun muhammadan muhammadin akwai mu'rabun bil hurufi shi da harufa za a mai li'rabi ja'a abuka ra'aitu abaka sallamtu ala abika sai ka ce marfu'un bil wawi mansub bil alif majrurun bil ya'i to kaga mu'rab dinka ya zama iri biyu akwai mu'rabun bil harakati wanda da wasulla ake mai li'irabi muhammadun muhammadan muhammadin mu'rabun bil harakati akwai mu'rabun bil hurufi shi adda matsala mu'rabun bil hurufi irin jam'in maza al muslimuna al mu'minuna kaga marfu'un bil wawi mansubun wa majrurun bil ya dole sai ka gano wannan to akwai mu'rabun bil harakati akwai mu'rabun bil hurufi za mu kai gare su can gaba to amma dai abin da muke so kowa ya rike a gano anwa'ul i'rabi hudu ne ba a ganin su hukuncin wuri ne raf'a nasba jarra jazma alamatul i'rabi sayan banne ana ganin su kuru-kuru fataha kasra damma sukuni ka rike wannan kuma ka samu wanda shi ne iya na hau ka je ya ƙara yi maka kwatanci ya gaya ma anwa'ul i'rabi da alamatul i'rabi kuma daga yau in ka gane anwarul irabi da alamatul irabi Allah ya rubuto a duniya zaka yi nahawu kuma daga wanga karatun da nan ba in ka kasa bambanta anwarul irabi da alamatul irabi kai kuma duk littafin da za a yi ma duniya ba da zaka yi nahawu dan haka fa innahu raf'a ko li irabi bil raf'i ana yin shi da raf'a summa jarri ko jarra wan nasbi ko nasba wal jazmi ko jazma jami'an yajri yana gudana gaba ɗaya na tsaye da ku bakin nan duk karatu na hau yana cikin wanga baiti wanga baiti ne in ka iya su ka iya na hau ka baka iya su baka iya na hau ba kuma daga nan duk karatun da za a yi ma sai dai bi ta bayan kunni amma daga yau in ka gano anwa da alamatu to ka yi nasara ba assalamu alaikum والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع والجر يستاثر بالاسماء والجزم بالفعل بلا امتراء الرفع اترفع والنصب نسبة bila mumani'in ba wanda ya isa ya hana a duniya qad dakhala fil ismi sun shige cikin suna wal mudari da fi'ili mudari kun san mun ce muku fi'ili madi mabni ne kan wasali sama akala dakhala kharaja zahaba shariba fi'ili amri mabni ne akan dauri izhab udkhul kul ishrab fi'ili mudari shine wanda ake mal irabi to dan haka da suna da fi'ili to suna raf'a suna nasba bila mumani'in ba mai hana to ina ne suna zai yi rufu'a ya wasa bi sama sai ka ce ja'a muhammadun ra'aitu muhammadan kaga ja'a muhammadun marfu'i ne ra'aitu muhammadan mansubi ne kaga farraqu wan nasbu bila mumani'i qad dakhala fil ism sun shigo a suna an ka ce ja'a muhammadun marfu'i ra'aitu muhammadan mansubi wal mudari sannan da raf'a da nasba suna shiga cikin fi'ili mudari irin ka ce ya zahabu muhammadu uridu an ya zahaba kaga nan ka ce ya zahabu marfu'un nan ka ce an ya zahaba mansubun wal jaru yastasiru bil asma'i wal jazmu bil fi'li bil imtira'i wal jaru ita jarra yastasiru ta ke banta bil asma'i da suna duk abin da ka gani da wasali kasa ka rance da Allah suna ne irin bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi duk abin da kaga amma wasali kasa to sai ka rance da billahi allazi la ilaha illa huwa wannan suna ne saboda fi'ili bai wasali kasa suna shi ke yin wasali kasa suna shi ke yin wasali kasa suna shi ke yin wasali kasa amma fi'ili bai wasali kasa wal jazm shi ko dauri bil fi'il yana sauka cikin fi'ili ne bilam tira'i ba gaddama duk kaga abu da dauri karance da billahi allazi la ilaha illa huwa fi'ili ne saboda ba yadda za a yi suna ya ɗaure suna har abada bai ɗaure sai dai wasali ƙasa shi kuma fi'ili bai wasali ƙasa har abada sai dai ya ɗaure kaga irin ya zahabu sai ka ce lam ya zahabu barrafu dan mu'akhiril hurufi wan nasbu bil fati bila wuqufi wal jarru bil kasrati lit tabyin wal jazmu fi salim bit taskini farrafu ita raf'a tunda tana cikin anwa'ul irabi yau in kana neman abin da zai bayyana ta don mu'akhirul hurufi sai a yi rufa a ƙarshen haruffa sai ya zama zamma ita ce alamatu arrafi zamma yau ta zama alamatu arrafi wan nasbu ita ko nasba tun da hukuncin wuri ne ba a ganinta bil fati ana gane ta da yin fataha bila hukufi ba tsayawa sai ka ce mansubun bi fatahatin wancan sai ka ce marfu'un bi dhammatin wal jarru ita ko jarra tunda hukuncin wuri ne ba a ganin ta bil kasrati sai ai wasali kasa sai ka ce majrurun bil kasrati littabyini muna taimako bayani don ku gane karatu don Allah ku gane wal jazmu ita ko jazma hukuncin wuri ne ba a ganin ta to ana gane jazma bit taskini da yin sukuni bis salim amma yan harafi lafiyayye ne ba mai illa ba ba mu'talli bane sai ka ce majzumun bis sukuni ko majzumun bis sukuni